الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة كانوا متى شاتر قوة a jimadar akhira shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yi daidai da biyu ga watan biyu shekara ta 2021 a shekarar miladiya 20 ko na'am 20 ga watan afon 20 ga watan ɗaya ne ko na'am na miladiya muke faɗa yawwa ok na musulunci ne na ce shatar ko na musulunci yau ashirin ga wata na ashirin ga wata je ne shatar afon allah ya samu dace yan uwa muna karatu ne a cikin littafin mai albarka littafin al-mutaqab sahih wallafar babban malami a sheik abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim allah ya ji kamalin da rahamarsa a jiya mun tsaya ne a gabar da malin ya kawo mana hadisin bukhari da muslim na imran ibn hussein wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa khairun nasi karni zuwa ƙarshensa yau kuma za mu ci gaba da karatu ne a cikin bayani da malam zai ci gaba game da falalar mutanen madina mutanen madina su ne al'ansar wanda asalin suna ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa musu al'ur'ani kuma ya tabbatar da shi al-muhajiruna wal'ansar haka allah maɗaukin sarki ya ambace su haka da asalin abin da ake gaya musu ne banu ƙailata banu ƙaila haka ake ce musu da ita ƙaila ɗin ita ce kakarsu ta can sama da aus da khazraj dukkaninsu dangin juna ne kakarsu babarsu guda ɗaya ce banu ƙaila ita ce ta haifi aus ta haifi khazraj to wani abu na tashin tashina kuma ya shiga tsakaninsu suka yi ta rigima aka yi ta faɗa tsawon shekaru da dama har sai zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sai kansa ya haɗu shine Allah madaukakin sarki cewa allafa baina قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم Allah maɗaukin sarki ya haɗa zukatansu da zuwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to waɗannan mutane suna da falala da martaba da daraja ta musamman a idan duk wani musulmi na gari saboda su ne suka karɓi addinin musuluncin suka ba shi kariya suka taimaki muhajirai da su kuma aka yi yaƙe-yaƙen da aka yi duka na addinin musulunci tun da kan yaƙi na farko badar har zuwa kan yaƙi na ƙarshe da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta na tabuka duk da su aka yi gaba ɗaya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi farin ciki da su kuma ya ji daɗin abin da suka yi masa shi sa akwai falololinsu da yawa da za mu karanta insha Allah ta'ala malai cewa fihi ma hadisi dai ya zo a cikin bukhari da muslim an anasin na radiyallahu anhu daga sahabi Anas dan Malik Allah kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ayatul imani hubbul ansar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alamar imani shine san mutanen Madina al ayatu dama abin da take nufi shine alama ma'ana alamar da za ta nuna cewa mutum mumini ne mai imani ne shine ji a zuciyarsa yana san mutanen Madina yana son su arsa dan malik kenan ina fata an fahimta wa ayatul nifaqi ayar munafinci kuwa abinda zai nuna cewa mutum akwai munafinci a cikin zuciyarsa bugbul ansar yaje yana kin mutanen madina sai arsa dan malik kenan saboda haka yan uwa kaga ashe san mutanen madina musamman mutanen madina da ake nufi shine su ne sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da suka taimake shi waɗancan sahabbai saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana magana ne a kansu a wancan lokaci to shi sa duk mutum da ya ji akwai ƙaiƙayi a cikin zuciyarsa game da waɗancan mutane masu albarka to na farko ya tuhumi imaninsa sannan abu na biyu kuma ya sani cewa yana da alama yana da wata aya ta munafunci a cikin zuciyarsa Allah madaukakin sarki ya kiyaye wa fihi ma hakan nan dai hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim shi ma an al-bara ibn azib daga bara dan azib radiyallahu anhu Allah kara masa yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fil ansari game da mutanen madina yace la yuhibbuhum illa mu'minu babu wanda yake son ansarawa mutanen madina sai wanda yake mumini wala yubghibuhum illa munafiqun babu kuma wanda yake kin su sai munafiki haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ahabbahum wanda duk ya so su ahabbahu Allah Allah madaukakin sarki zai so shi wa man abghabahu wanda duk ya kisu abghabahu Allah Allah madaukakin sarki shi ma yana kinsa ina fata an fahimta wannan hadisi ɗan uwa suna cikin Bukhari suna cikin Muslim kun ga idan mutum yana so ya zagi sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musamman waɗannan mutanen Madina kun ga ai sai ya kokarin rusa Bukhari da Muslim sannan zai iya zagin su ina fata an fahimta amma Bukhari da Muslim su suka kawo waɗannan hadisai masu yawa idan ka bar su to kaga hadisi zai tasiri akan kuma gashi mutum yana zagin Bukhari da Muslim to dole sai ya kawo hanyoyin da yake nuna cewa ai Bukhari da Muslim tarkace ne shara ne ba komai a cikin su sai yi wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙarya idan yi haka sai nuna irin waɗannan hadisai da makamantansu da suke nuna falalar sabon Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk ba daidai bane kun ga shikenan ya samu shiga sai shiga ta inda yake so zagi wanda ya ga dama duk abin da zai duk abin da hadisin da wani sabi zai kawo sai sai ya ƙarya ne me yasa saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka yi ƙarya a cikin sa to shi yasa za ku ga duk wanda yake so ya rusa addinin musulunci ko ya samu wata mashiga da zai soki wanda suka kawo addinin musuluncin sai ya kokarin taba masu martaba da kima da mutunci a cikin addinin musulunci tun daga kan sahabbai har zuwa waɗannan manyan malamai irin su tabi'ai wanda suka shahara wajen rawaito hadisi a gaggaro irin kansu imam malik su imam shafi har zuwa kan wanda suka rubuce rubuce masu yawa a cikin addinin musulunci irin su shekul islam bin taimiyya irin su ibn hajar irin su imamu zahabi irin su ibn kafirin da sauran manya-manyan malamai wanda ba za ka wadatu da littattafansu ba wajen koyar addinin musulunci da abinda addinin musulunci ya kunsa duk yadda kake inda ka ɗalibin ilimi ne ba za ka iya wadatuwa da littattafansu ba kana buƙatar su domin ka san addininka na musulunci a fayyace to idan aka rubuza maka su aka ce duk ba mutane kirki ba ne to kaga sai mutum kuma ya ɗauko shi abin da yake gani ya masa a cikin zuciyarsa kuma sai ya baje sai ya ce wannan shine gaskiya ina fata an fahimta yawa to wannan shine abinda duk wanda yayi niyyar rusa addinin musulunci yake amma kun ga hadisan ga sanan suna cikin bukhari suna cikin muslim in ka dauki alqur'ani mai girma babu littafi da musulmi duka duniya ta hada kan karbar sa kamar bukhari da muslim duka in ka dauki alqur'ani mai girma tunda shi alqur'ani mai girma dama wannan babu shakka ya zo ne an an an tawatur amma hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to malamai sai da suka tsaya suka yi aiki a kansu sai an tantance sai an sai an sa rariya an tace shi sannan sai a ɗauki mai kyau wanda kuma da ake tunanin cewa akwai wani abu na rashin ɗauka a cikin hadisin sai a rabu da shi sai ka ji an ce wannan hadisin ba'ifi ne bai inganta ba haka malamai suka ringa aikin to shi bukhari da muslim da suka zo sai suka sa kansu wata irin ka'ida mai ƙarfi ta yadda ba za su karɓi hadisi ba sai ya cika wasu shar'ai sosai sannan sai su karɓe shi to shi sa sai hadisi littattafan sai kasance suna da kima da miza a wajen malamai ba cewa aka bukhari da muslim ba asumai bane ba sa laifi a'a suna laifi amma a bangaren karɓo hadisi sun tsaya sun tantance sun tace to shi sa littattafan suka samu karɓuwar da babu wani littafi da ya samu karɓuwa kamar shi to wannan hadisi yan uwa da muke karantawa duka suna cikin bukhari kuma suna cikin muslim wa fi sahihi muslim haka nan hadisi ya zo a cikin sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo da daga sahabi abu hurairah Allah kara masa yarda wa min hadisi abi sa'id haka nan ya zo a cikin hadisin abi sa'id al-khudri Allah kara masa yarda shi ma annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala yace hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la yubghidul ansar babu wanda yake kin mutanen madina rajulun babu wanda babu wani mutum da zai ki mutanen Madina amana billahi wal yawmil akhir da yayi imani da Allah da ranar lahira ba za ka samu mutumin da yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira yake kin mutanen Madina ba duk mutumin da ka samu baya san mutanen Madina yana kin su to ka tome shi zaka samu imaninsa da Allah imaninsa da lahira ba ba cikakke bane kamar yadda hadisin ya tabbata wa fi sahihaini haka nan yazo a cikin Bukhari da Muslim min hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu daga hadisin Ali ibn Abi Talib Allah kara masa yarda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala ya faɗa fi qissati Hatib ibn Abi Balta'ata game da kissar wani mutum sahabi da ake ce masa Hatib dan Abi Balta'ata shi wannan sahabi ɗan uwa wato a lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kulle yarjejeniya ta tsagaita yaki tsakaninsa da mutanen Makka to sai aka samu mutanen Makka sun ciwo Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amana sun warware wancan alƙawari saboda haka sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a shekara ta 8 yake kimsi yake shiryawa domin ya je fato Makka zai je kai mutanen maka hari ke to shi wannan haɗi bin abi balta'ata sai ya rubuta takarda ya sanar da mutanen makka sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma mai cikakken imani ya rubuta takarda ya tura wa mutanen makka cewa su shirya fa su kimtsa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na zuwa zai yake su sai ya kira wata mata sai ya ba ta ce ta sauri ta je ta kai wa abu safiya shine sarkin maka a lokacin wannan matar ta tafi kafin ta karasa sai wahayi ya sauka ya sauka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka bashi labarin abin da ya faru saboda haka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kira Ali ibn Abi Talib da Az-Zubair ibn Al-Awwam da Miqdad ibn Al-Aswad yace ku je waje kaza ya ga musu sunan waje yace ku je tana wajen akwai takarda a wajen ta karɓo mu waɗannan sabai suka tafi Allah ƙara musu yarda suka yi gaggawa suna tafiya da sauri da sauri har sai da suka isa wajen suka same ta kuma inda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ga musu tana ba ta ƙetare wajen anan suka same ta Aliyu dan Abi Talib ce kawo kawo abin da yake wajen ki kawo takardar take wajen ki take tace ita babu takarda a wajen ta akai binciken duniyar nan babu takarda a wajen ta sayyidina Ali dan Abi Talib ce a a ai tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce akwai takarda ya ce wallahi akwai takarda a wajen ki ko dai ki ba mu hukumar miki tsirara yanzu miki mu fito da abin da ke jikinki da ta gane da gaske ne sai ta haka ta warware kanta ta kunce kitsanta sai ga takarda a cikin kitsanta ta sata a cikin gashinta cikin gashin ma kuma a cikin kitsanta ta dauko takardar ta basu shikenan sayyidina Ali ibn Abi Talib da wanda suke tare da shi suka dawo wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka bashi takarda ana budawa sai gashi hadha min Hatib bin Abi Balta ata ila ahli Makka kaza da kaza da sauransu wannan wasiƙa ce daga Hatib dan Abi Balta ata zuwa ga mutanen Makka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shiri da kimtsin zai zo ya yake ku ku shirya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kalle shi ya rasulullah kada a yi min gaggawa aban na faɗa aban na faɗa hanzari na sai na umar yace a ya rasulullah da ani adribu unqa hadha almunafiq yace wannan munafiki ne rasulullah ka bani da sare wuyansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da ka ta umar yace yi bayani kun ga yadda ake ba mutane dama kenan yadda ake ba mutane dama sai yi bayaninka ya ce ya rasulallah wallahi ban yi haka don munafunci ba ban yi haka don ba na son addinin musulunci ba ban yi haka don ina so kafirai su samu nasara akan musulmi ba ya ce a'a na yi haka ne ya rasulallah saboda ni mutum ne asali na ba mutum maka ba ne na yi hijira na baro dukiyata da iyali na duk suna garin maka ya ce waɗannan sahabai naka duk suna da dangi da ƴan uwa da za su kare musu ƴan uwansu da dukiyarsu a garin maka ni ba da kowa to na yi haka ne domin ɗan samu wani mashiga ko masurkuɗa inda za su ba ni kariya wa iyalina da dukiyata da suke can wajen wallahi don haka ne ya rasu da sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya juya kalisa bai ya ce abin da ya gaya muku gaskiya ya faɗa sai gaskiya ya faɗa sai da umar duk da haka ya ce ya rasu da abin da mutum nasara wuyan munafuka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa wannan maganar ya ce ya rasula ya umar ya ce baka san ya halicci yakin badar ba baka san allah maɗaukakin sarki ya kalli wanda suka yi yakin badar ba ya ce musu guje ku aikata duk abin da kuka dama in ni gafartu lakum in ni kada gafartu lakum na gafarta mu sai baka san yana cikin su ba ina fata an fahimta shine aya ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawadda faqad kafaru bima zuwa ƙarshen aya ku duba fa wato farkon aya zawo kallon lokacin da Allah madaukakin sarki tashi zai masa magana me yace ya ayyuhal ladina amanu shi da shi ba ake ya ku waɗanda kuka imani ashe wannan abin da yayi yana nan a matsayin sa na me na mu'mini ina fata fahimta idan da a ce munafiki ne wannan abin da sai a ce ya ayyuhal ladina nafaqu ko a ce ya ayyuhal ladina kafaru kun ga munafikai kenan ko kafare ko amma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu da shi ake sayyidina umar yace zai sare masa annabi yace a baka san ya halitta yakin badar ba duk wanda yakin badar gaba ɗayan su 300 da sha wani abin din nan Allah madaukakin sarki ya kalli zuciyarsa yace ku je ku aikata duk abin da za ku aikata na gafarta mu duka ina fata an fahimta to yanzu kuwa irin wannan aikin da Hatib yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kun ga ko da ka'idar a ka'idar aikin soja na zamani irin wannan duk sojan da aka samu yana fitar da sirrin yana fitar da sirrin runduna ko sirrin ƙasa zuwa ga wata ƙasar da sauransu wannan menene hukunci za kisa babban hukunci ne akan sa sosai da sosai ku kalli irin abin da yi amma wancan abin da yi na yakin badar da aikin addinin musulunci ne tun farko yayi imani ya yarda da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya tafi masa da wancan abu ashe kun ga sabon nan Allah ya ƙara musu yarda duk abin da zaka ce sun yi kaza sun yi kaza suna da wani aikin da ya tafi musu da wancan ɗan uwa ka kalla ko mu ɗin nan yanzu da muka zuwa ƙarshen duniya idan Allah maɗaukan sarki ta shi kiyamarsa ba mizani za a sa ba a auna aikin kowa na alkhairi da na sharri idan alkhairi ya rinjaye na sharri mutum ya tafi ina aljanna in aikin sharri ya rinjaye na alkhairi bai samu ceto bai samu kaza bai samu kaza bai tafi wuta ya je ya bar sun sannan ya fito a kai shi aljanna in dai da imani a cikin zuciyarsa to duk wannan falalar da darajar duk gaba ɗaya mu sai mu samu a cikin kuma sabancin su ba ya samu saboda Allah ya uwa wannan irin tunani ne wannan su ban ana magana akan sa kai kace wasu mutane ne wanda ba su ma taɓa sanin mai addinin musulunci ba wasu mutanen banza ne wasu haka yadda ake faɗa su wallahi babu alkhairi yadda ake faɗa su kwata-kwata to kai daga jiki wannan ka san wallahi yan uwa ba addinin musulunci bane wannan wallahi ba addinin musulunci bane ɓata waɗannan mutane ba addinin musulunci bane wani addini ne da daban da aka ɗauko ake so a shigo da shi cikin addinin musulunci kura ce kawai da fata akwai saboda haka sai mun yi takatsatsan yan uwa kwarai da gaske malai ce innahu an annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce innahu qad shahida badaran shi wannan sahabi hatibu ya hafa halitta yakin badar wa ma yudrika me ya sanar da kai la Allah qala ala ahli badr Allah madaukan sarki ya tsinkai mutanen badar gaba ɗayan su fa qala ya ce musu i'malu ma shi'tum ku aikata duk abin da kuka so fa qad ghafartu lakum haqiqa na gafarta mu Allah madaukan sarki faɗa ka da kansa wa fi sahih muslim ya zo a cikin hadisin sahihi muslim an jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu anhuma an karbo daga jabir dan abdullahi Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa qala ti akhbar akhbaratni ummu ummu mubashshir annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yaqulu inda hafsa yace naji ummu mubashshir ta ce ta ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana fada a wajen hafsa a gidan hafsa matarsa kenan Allah ya kara mata yarda yace la yadkhulun nara ba zai shiga wuta ba insha Allah idan Allah ya so min ashabi shajarati ahadun wanda duk yayi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mubaya'a a karkashin bishiyar nan a waccan kissa kenan ta sulhu daybiya alladhina baya'u tahtaha waɗanda suka yi masa mubaya'a a karkashin waccan bishiya wa kana adaduhum akthara min alfin wa arba'mi'a malai ci adadin su ko ya kai ko yafi mutum 1400 min jumlatihim daga cikin waɗanda suke wannan mubaya abubakar akwai sayyidina abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda wa umar da sayyidina umar wanda aka wanda ake farmaki yanzu a garin Kano kenan ake zage su a garin Kano da subhanallah wallahi maganganun da za ku ji ana gaya wa sayyidina umar Allah ya kara masa yarda za ku yi mamaki wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am to duk abin da za a iya yi duk abin da za a yi aiki ne na gwamnati su malamai malaman jihar Kano wallahi Allah ya saka musu da alkhairi kowane bangarori malaman ahlus sunna malaman tariqat tijaniya malaman tariqat tariqat qadiriyya wallahi dukkanin su babu wanda ba sa yin aiki akan wannan abu dukkanin su babu wanda ya yi da zagin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya malaman ahlus sunna kamar yadda ku sani ko da yaushe a cikin babatu suke akan wannan abu haka malaman ɗariƙar tijjaniya yanzu khalifa ƙaribar lai Allah ƙara masa lafiya ai kun ji irin maganganun da yake faɗa ba sai da zagi sabon annabi tsira da amince su ara tabbata a gare shi haka na malaman ɗariƙar tijjaniya su ma suna ta yi to amma wannan abu ne da yake na gwamnati yanzu shi malami zai ɗau doka a hannunsa ne ba sai ka doka a hannunsa ba wani ya rage gwamnati kuma su si abin da ya kamata ko kuma su bari a ci gaba da zagin sabai tunda ba su ake zagi yanzu ka je ka yanzu ka je ka shiga rediyo ka ambaci sunan gwamna ko sarki kaza zaka gani za ka yi labari wallahi baka wasa ba sai ka kwana abris amma saboda sayyidina Umar ne sayyidina Uthman ne Anas dan Malik ne sahaban annabi ne tsira da aminci tsara tabbata ga su Imam Malik ne su Abu Hanifa ne ana ta zagin su ana ta yi musu sukuwa sallah ana ta sukuwa sallah kansu babu wanda ya ce wani abu saboda ba siyasa su aka taba ba wallahi wannan kuma sharri ne a jihar Kano wanda idan ba a yi wasa ba wallahi zai haifar da abin da ba za a iya shawo kansa Allah dan na san mutanen Kano mutanen Kano yadda suka taso suna da kishin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan yan uwa ba wai abin ya tsaya akan sabai bane yanzu har manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi farmakin su taba shi ake ba kuna ji irin maganganun da ake ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuna ji irin maganganun da ake ga masa maganganu na ɗan tasha maganganu na ɗan tasha da an yi shiru ba abu ne na ɗaiɗaikun mutane ba abu ne na gwamnati malamai suna cin abin da ya ce duk inda kaji duk inda kaji ana wa'azi wallahi abin da ake magana a kansa ba wanda yake jin daɗin wannan abu kuma abin mamaki wato yaran mu da matasan mu fa suna ta shiga wani harka ba ku sani ba wallahi abin ban takaicin shine yaran mu da matasan mu suna tabi da wawaye suna ta shiga suna jin daɗi saboda galibi shi matashi dan hamasa ne dan abin nan ne to shi abin da yake so kenan dole sai kuma wanda zai suke kusa da gwamnati wanda za su iya gaya gwamnati ta ji dole sai sun faɗakar sai sun nusar gafa abin da yake shigowa a kano gaba abin da yake faruwa a kano alal akalla kano cibiya ce ta addinin musulunci kowa ya riga ya san kano yadda take da tasiri wajen addinin musulunci a duniya ma gaba ɗaya ba wai a najeriya ko afirka ba a duniya kano tana tasiri wajen addinin musulunci to bai kamata a ce abin yana faruwa ba alal akalla ya kamata a ce an takawa abin barki ta hanyar da ta dace ko ta hanyar tattaunawa ce ko ta hanyar tattaunawa ce yadda mutum yake kwaso abubuwa ya zo ya kawo a samu malamai da kafu su zauna a tattauna da shi ba shi kenan ba ai an yi irin wannan abubuwan a baya kamar yadda aka sha buga misali an yi irin wannan abubuwan a baya kwanakin baya a nan garin akwai akwai malamin da ya fito ya ce ana yi Allah wasiƙa ba ka bane ya ce ana yi Allah wasiƙa me ya faru a fadar sarkin Kano aka zauna da manya-manyan malamai manya-manyan malamai a lokacin ina ji hadisi marigayi malam Isa wajen Allah ya ji kansa da gafara da manya-manya malamai aka zauna aka turke a lokacin baka arzikin magana abin ya mutu yanzu a nan naija kuna jin abin da ya faru a cikin wannan wata biyun da suka wuce aka samu wani mutum da ya fito ya ce wallahi ya rantsa da Allah sai na Umar kafiri ne ba ku ji ba wallahi wa malami ne na addinin musulunci a nan naija wai sai na Umar kafiri ne hujjarsa shine wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bashin lafiya ya ce a kawo takarda sai na Umar ya ce ku rabu da shi kada a kawo wa wallahi wannan abin da ya kafiri ne ai abin da yake gashi yana tayawa a social media malaman nan daga baɗe suka idan su suna da tsari suka ce daga yanzu wannan mutumin sun hana shi sallah a masallaci sun hana shi wa'azi komai na addinin musulunci duk wani activities na addinin musulunci sun hana shi shiga ci ba su zo lafiya ba su zo lafiya ya haɗe ya haɗe duk wani abu na addinin musulunci sun hana shi limanci sun hana shi wa'azi hudubar juma'a duk wani abin da ya shafi ya ɗaula speaker publicly ya magana an hana shi shikenan babu duka ba zagi wancan abin da ya an dakile shi an hana shi yaduwa ba shikenan ba an gama ba sai an yi fada ba ba sai an yi zagi ba sai an yi cin mutunci ba in aka yaka abin ya isa yanzu to kuna ji an yi anai zaga Kano anai ina kuma ban je bulle yanzu wallahu a'lam ba sani ba sarahatan fa yadda gaji din ya fito yace wallahi Umar kafiri ne haka yace wallahi haka ya fito ya fada an samu da masu jara'a irin wanda za su rinka kafarta sai na Umar yan uwa me kake tunani saboda haka abu ne da gaskiya gwamnati ce kaga su da yake a gwamnatin su aka yi abin da mai ba gwamnati shawara akan addini da kaza da kaza da malaman kansu da ulama na garin suka taru suka ce to ba sa su su karjin bakin su shikenan ya fito yayi mana gani yanzu da gwamnati yake yi kuma ba da mutane amma kai yanzu kana kana cikin masallacin ka ko na kan mambarin ka zaka ce wani kada ka ara magana ne ba sai dai su fama ashar ba in ya kuma karatu a to dama ashar kan ai sun riga sun saba sai su fama ashar ba haka bane wani abu ne na gwamnati Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya da su malai ce wa ya taqid ahlus sunnati anna khayra hadhihi al ummati ahlus sunna suna kudir cewa mafi alkhairin wannan al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da nabiyya bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abubakar as-siddiq shine sayyidina abubakar siddiq bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dukkanin musulmi na ahlus sunna tun daga kan sahabbai har zuwa na kasan su sun kudirce babu mutumin da ya falala da martaba kamar sayyidina Abubakar Siddiq thumma Umar al-Faruq sanin sayyidina Umar al-Faruq wa hadha ijma'un min as-sahabati wat tabi'ina malai ce wannan ijma'i ne na sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da tabi'ai duka sun yadda gaba daya babu wanda ya falala a cikin wannan al'ummar bayan annabanta kamar sayyidina Abubakar da Umar lam yakhtalifi ahad min babu wanda ya sabani hatta sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yarda shi kansa akwai maganganunsa da yawa da aka rawaito da ke nuna cewa sayyidina abubakar sadiq shi ne mafificin wannan al'umma hatta sayyidina ali dan abi talib ba dai da akan sa suke wannan abubuwan ba sai akan suke wannan abu to shi kansa yayi ikrari cewa waɗannan mutane sama suke da shi ya yadda baya ja wallahi baya ja kwata kwata wa qad tawaqqara an-naql gashi na malai ce hakika an ciro maganganu babu iyaka an amiril mu'minina ali bin ali bin abi talib radiyallahu anhu daga sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda anna khaira hadhihi ummati cewa mafificin wannan al'umma ba'da nabiyha bayan annabinta abubakar thumma umar sayyidina abubakar sayyidina abubakar sannan sayyidina umar wato ɗan uwa inda ake sabani shine shin da sayyidina ali da sayyidina usman wanne ne fi shine inda ake sabani shi ma kuma ahlus sunna suka ce sayyidina usman shine sama da sayyidina ali sannan kuma sai sayyidina ali shine na hudu ina fata an fahimta a inda aka dan samu sabani da a cikin sahabbai da tabi'i wasu wasu suna ganin cewa ai bayan sayyidina abubakar da umar to sayyidina ali ne wasu kuma suka ce a sayyidina usman ne an dan samu wannan sabani amma dai ahlus sunna suka ce sayyidina usman ne sai sai sayyidina ali yadda suka to a jerin khalifancin su to haka al'amarin yake haka Allah madaukakin sarki ya tsara su daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan haka al'amarin yake malai ce wa yuthallitu ahlus sunnati bi Uthman bin Affan ahlus sunna wal jamaa suna kawo na uku a matsayin shine sayyidina Usman dan Affan wa yurabbiuna bi Ali bin Abi Talib suna kawo na hudu a matsayin shine Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yarda gaba daya yan uwa wannan shine karshen wannan babi kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sai dai jan hankali na karshe yan uwa shine lallai ba wannan abin da yake faruwa a Kano ba ya kamata a ce dukkanin musulmi mu ɗauki gabarar ƙoƙarin tusawa kanmu da 'ya'yanmu da iyalanmu ganin girman annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da sabansa a cikin zukatanmu yadda ka san mutum ba zai yadda wani zai sa shi a gabansa ya rinka gaya masa aibin babansa da babansa yadda da shi ba da wahala wani mai kana da hankali tunanin ka wani zai saka a gaban kai ta tsine wa iyayenka albarka a gaban kana ji ce ba mutanen kirki bane kuma kana yarda da shi kana ji yana faɗa kana masha Allah dama haka suke iyayen nawa da Allah akwai mai hankali da zai wannan to irin wannan yadda kake ji ba za ba ba za a maka akan iyayenka ba haka ya kamata ka rinka ji ba za a maka akan sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mai sanya sabai a cikin zuciyarsa mu tusawa kanmu mu cusa wa iyalanmu mu cusa ƴaƴanmu gaba ɗaya ya kasance babu wani wanda isa zo kamar wata bakuwar aƙida ta zagin sabai a yadda da shi saboda yanzu wannan abin haka yazo zai zo ya wuce nan kuma gaba ba a san abin da zai faru fitintunu ne kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa idan wannan ta wuce ma ta ce ya ta zo wallahi ba su kenan ba idan wannan ta tafi ta ta zo fitan ne ka kiɗa illai kamar yankin dare kai ka ce idan dare ya zo karfe shida yana gaba duhu yana ƙara haka fitintunin suke wata ta wata yanzu kun ga a gani ake fitinar su zazzaki yan shi ita ce fitinar ta ta da mutane to yanzu ga wata wacce ta fita wallahi wannan ta wacce dan su zaka ga duk abin su baka taba ji inda suka soki annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi irin wannan sukar to amma shi gashi to wajibi ne yan uwa mu dasawa kanmu da iyalan makamai da na faɗa da dukkan wanda suke kusa da mu san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ganin girmansa da mutunta shi da sahabbansa da iyalan gidansa gaba ɗaya babu wani abu na saɓani da ya raba kansa a haɗa suke wallahi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ne dukkaninsu abin da ya kamata muke da shi sa duk wanda ya zo da wata bakuwa kidarsa sai kaga ya zo ya gama bai ta tasiri ba abin da ya kamata kenan amma an maka bar abin a haka yanzu yaran ma ana ta jinsu sai kaga mutum wallahi kamar mai hankali da sauran sai ga ya bi irin wancan aqida ya take da shi na akwai wani abokin aiki na na'am wallahi muna tare muna aiki da shi wallahi daga baya shiga irin wannan aƙida a yanzu haka nake muna musu da shi wallahi sai ka je yana menene yana kawo hujjoji na banza da sai sai kai bara zan ka maka wallahi ya kawo min wannan kogin wallahi cike ike da karatun sa.
to Yana kaga kai yana tare da kaga shi a gida.
abin da yake faruwa kenan wallahi shi alfahari ma Farko yake kenan.
a mota sama kurkura ne yana da kurkura abin da ya saka a jikin bana a mota sai ke cewa um, menene yake cewa um, al- menene, um, aljabbari alƙadari um, menene al- al- haka ya rubuta shi alfahari ne Allah ya yake da kyauta.
wannan abu wallahi Allah ya kyauta duk wanda yake da irin wannan aqidar gaskiya a ja hankalinsa a mai wa'azi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya. wa alaikum assalam wa rahmatullahi akan magana wajen da yin karin bayani kuma ce kan kawo wata magana na'am ni shekara kusan goma sha biyu na'am na yi ma'amala da shi ta harkar kasuwanci na'am kuma ma'amala ta gaske wanda ta kai ta kawo har da kansa zai zo ya same ni Mm, ta duk inda za mu je a gidansa dai kuma zan ce ɗakin iyalansa ne da ba na shiga ka zama dan gida wato shi wannan mutumin da ake ganin shi na'am babu abin da yake gabansa sama da duniya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na farko kenan kun ji ba na biyu mafi akasarin ɗaliban su da yake ja mutane dawa wanda aka cusa musu yayya ta hada suna sallallahu gaskiya ne na uku kuma sannan yau idan ya yi harka ko kuma a aka ba shi wani su kuɗaɗe mm in ya samu miliyan ɗari misali mm to in allah ya daina tabbatar maka miliyan casa'in jarabar da ta gano don domin duk matasan da suke zuwa gurinsa mm su fita kuɗi yake ɗauka yake ba su hannun sa haka yake
kun ji ko jama'a kuna ji sai ma'amala da shi doguwar ma'amala da shi mm daga baya ne kawai na kusanci al'amuransa da ya ba kan layi ne ba kuma na cikin wannan ne kuma wannan saukar da al'amuran shi kuma da ya ci wani abu gaskiya ne amma ne duk wani ma'amala shi tun da kusan dama ya rinta akwai yaya na mm sosai da sosai na gana sun ci gaba da ba gaskiya ne yana jin matasa ba na wasa ba alheri ba na wasa ba sosai da sosai gani kuma yanzu Allah madaukakin sarki ba zan ce Allah madaukakin sarki ya zarbe mu mutum shugabannin mu sun cusa mana talaucin da kowace irin aqida ka zo da shi inda da kuɗi za a bi ka wallahi kowace irin aqida ka kai ko ta zagin Allah ka zo da ita in dai kana da kuɗi wallahi sai an bi ka sai an bi ka to matsalar mu kenan mun an j- an- an- an jarrabe mu shugabannin mu sun zalunce mu Allah madaukakin sarki mana dukiya mai yawa a ƙasar mu kuma kowa ta wadace shi wallahi kas- arziki- arzikin da muke da shi a Najeriya kowa ta wadace shi ya- ya- ya badan badama a cikin ya samu abin da Allah maɓu sarki ɗauƙin ƙaddara masa zai samu amma wasu 'yan tsirari sun abin na ɗinta an talautar da mutane to shi za za ka ga 'yan siyasa su zana su abe da wasu 'yan shaye-shaye 'yan shi'a su su zana su masu zagin Allah su zana su kowa su zana su kowa su dana su yanzu kun ga abin da shi a suke sai su shiga ƙauyukan su rinka rabawa matasa su rinka rabawa matasa jarin dubu ishirin dubu goma a sai maka wilbaro da sauransu ko a sai maka daren da ake sai da gurasa da sauransu haka wallahi shi kenan sai ya liƙa hoton waɗannan mutane da sauransu ya rinka yawa da shi ya zama su to kuna ji abin da ya faɗa yanzu kuna ji in zai samu miliyan ɗari miliyan casa'in eh, miliyan casa'in duk zai raba waɗannan matasan da ya za su tafi Yawwa. to abin da yake faruwa kenan shi sa hatsari ne wallahi mai girma hatsari ne mai girma idan aka taso idan abin ya taso wallahi kuwa ba zai ji daɗi ba kuma aka rawa Allah ba yana da yanzu akwai ɗan uwansa da ya karɓo suka karɓo bila tun kafin ɗaya ɗan uwan shi rasu na daga Toki na za ka suna yin bohol da wani sabon gaskiya ne gaskiya ne kuma misali a wannan shekarar ma kusan mutum dubu biyu da ɗari biyar haka sun yi wa kaciya yara na a jihar Kano.
mm To duk irin wannan abubuwan yana ɗaya cikin wanda suke ƙara cusawa jahilai irin wannan aƙidar tasu.
gaskiya ne to kaga wannan mu ma akwai buƙatar masu halin masu halin mu su shigo kenan akwai buƙatar masu hali daga cikin mu su shigo tunda bai da ake amfani da kuɗi masu halin wanda suke da shi kishin addinin musulunci da kishin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa sai su shigo su ma yadda ake zama ta- matasa da kuɗi ko da samun musu na amma sai a rika samun musu ba shi bane shikenan insha Allah ta'ala sai a balansa din abin amma wancan ana ba shi kuɗi kai shi nan kuma ya zo kawai sai dai amewa azai ya tashi
Na ƙara lafiya.
ita dai gaskiya ce amma wani wallahi ba zai fahimta ba wallahi yanzu mu mu alhamdulillah da Allah madaukakin sarki ya fahimta da mu daidai misali mu ne muke ganin haka amma wallahi wani ina tabbatar maka ko me za a ga masa in zai ji a bashi kuɗi wallahi za wallahi zai ji wallahi zai ji ko me za a yi masa in dai za a bashi kuɗi zai ji to ai addinin musulunci yanzu bari ba ku misali annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yakin hunayi ya taho da sahabbai kusan mutum dubu biyu da suka musulunta daga makka lokacin da aka fito makka kamar a ƙarasa hunayi da aka yakin hunayi aka samu ganima waɗannan wanda aka karɓa addinin musulunci sabon musulunci sai shi ya rinka ba dukiya ba dukiya na ba sai jawo garken tumaki guda ɗari guda sai ce wani jasu gefe sai a jawo raƙuma guda talatin sai a ce wani jasu gefe duk su aka rinka ba sai da mutanen madina suka ji babu daɗi sai da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya musu hudu ba ya musu hudu ba ya ce ku ba ku yadda mutane kowa ya koma gidansu da dukiya da shanu da raƙuma ko kuma kuma da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam sannan suka rinka kuka suna cewa sun tuba mun tuba ya rasulullahi me yasa annabi ya haka saboda jan hankali an sai da dukiya take da zaki a zuciyar mutum wannan fa sabai kenan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi musu haka to ya kuma mu da muka zo a ƙarshen zamani to shi sa dole ne sai an motsa gaskiya dole sai an motsa masu kuɗin mu kamar yadda wani ban Allah kwanakin baya da muka da muka muka gama hudu baya ya same ni ke cewa ya kamata a yi tsarin da za a rinka samun matasa aikin yi wannan abu ne mai kyau gaskiya abu ne mai kyau duk mutumin da ya rasa aikin yi wallahi kuwa zai ja shi kowa zai tashi inda ya gada mutanen banza da mutanen kirki kowa zai iya jinsu to ya kamata gaskiya masu halin musu motsa a san abubuwan da za a rinka daidai gwargwadon abin da za ka iya mutum ɗaya ne mutum biyu ne a taimake su mutum ɗaya ne mutum biyu ne a taimake su insha Allah ta'ala sai ga an yi maganin irin wannan ɓarnoni ina ganin saboda lokacin uwa sai mu yaƙuri mu dakata anan abin da muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya waɗannan kutuntunu Allah maɗaukakin sarki mana maganin su ya kama da ƙarshen su amin masu yi kuma Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su ya dawo da su kan hanya madaidaiciya amin idan ba masu shirya ba ne Allah maɗaukakin sarki mana maganin su amin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi